نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata 25 da watan rabi'in al'akhir bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya yi daidai da 28 da watan goma watan Oktoba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi wallafar al'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci na alfurkan da muke gabatar da karatu a kowace rana ta talata da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan kuma shi ne darasi na hamsin da takwas hamsin da da bakwai ne? to hamsin da bakwai a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a satin da gabata muna cikin bayani akan cewa sabon Allah subhanahu wata'ala daga cikin mummunan tasirinsa yana sanya waton tafiyar da kishi a zuciya haka ne har ma muka takaita akan magana da maliki cewa ubangi subhanahu wata'ala ya da sifofi malam ya ambata kuma dagewa tarayya da sifar Allah subhanahu wata'ala to Allah wannan sifar tana ja mutum zuwa ga ayyuka na alkhairi ina fadar mu fahimta daga cikin kuma sifa ta Allah subhanahu wataala akwai sifa ta kishi Allah yana kishi akan ga an saba masa sannan kuma lati fa innahu subhanahu rahim yuhibbu rahama tabbas Allah mai tausayi ne yana jin masu tausayi Allah mai jinkai ne yana son masu jinkai karimun mutum Allah subhanahu wataala mai kyauta ne yuhibbul kurama yana son masu kyauta mutane masu kyauta alimun Allah masani ne yuhibbul ulama yana son masana masu karatu qawiyun Allah mai karfi ne yuhibbul mu'min alqawi yana son almu'min alqawiyya Allah yana son mutum mai imani mai karfaffa mai karfi wa huwa ahabbu ilayhi min almu'min adh-dha'ifi shi mutum mai imani shi ne mafi soyuwa gun Allah akan mai imani mai rauni hayyun Allah mai kunya ne yuhibbu ahlul haya'i Allah yana son ma abuta kunya Allah yana son masu kunya domin yana da kunya yana kunyar ya azabtar da wanda ya ya bisa da takawa da jin tsoron sa jamilun kuma Allah subhanahu wataala mai kyawo ne yuhibbu ahlul jamal yana son ma abuta kyawo Allah yana son in wanka waturun kuma Allah shi shi kadai ne yuhibbu ahlul batri Allah yana son masu yin ababe guda guda ana muka kwana ko sai bala ce walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifati wa tamna'uhu min ittisafi biha lakafa biha uquba ba wata magana ta hankali da a ce a cikin zinibi da saban Allah ba wani abu da Allah zai maka a ce ba wata azaba da ukuba da Allah zai yi mutum a rayuwa dan yayi sabon Allah yayi zinubi sai dai kawai Allah ya sai dai a wata mutum ya samu kishiyar wayannan sifofin da aka ambata kuma a hana shi da siffantuwa da sifofi wa'annan na kamala to mala ce la kafa biha uquba da wannan kare ya zama tu uquba ce mai tarin yawa da Allah ba zai ma kowa azaba ba dan yayi sabo ko yayi zunubi sai dai kawai Allah zai hana shi da sifa ta kyauta da tausayi da ilimi da ƙarfi da kunya da kyawu to wannan kade a hana ka su wa'annan sifofin kare Allah ya sanya baka kunya a sanya baka da tausayi a sanya ka baka da kawaici a sanya ka baka da taimako wannan kare azaba ce ya isa zaman to ukuba game da mai sabon Allah subhanahu wataala mun fahimta fa innal khatarata tanqalibu waswasatan wal waswasatu tasiru iradatan malace fa innal khatara domin hadarin abun tanqalibu waswasa abun yana komawa waswasi yana koma kurji a zuciya wal waswasa shi kuma waswasi da yake zo mutum a zuciya tasiru irada sai zaman to kuma abinda mutum yake nufi ne ko da yaushe daga kana tunanin abu sai zaman to kuma abinda kake nufata ne a ko da yaushe wal irada ita kuma nufi da bukatuwa da soyewa taqwi tana karfafa taqwa fa tasiru azima ita zaman to kuma abinda mutum yake azma yake kullawa thumma tasiru fi'lan sai zaman to kuma abinda mutum yake aiwatarwa ashe kun ga abun mataki mataki ne kafin mutum ya zo da kullayin wani abu to sai an bi mataki matakin farko shine zaman to khatra abun ya zaman to da hadisi sai zaman to ana ana waswasi ana tece kuce akai har ya zaman to abun da mutum yake nihi har wannan abun ya karfafa ya kowa komi sai zaman to bukatuwa azma azima wani al'amari karfafa har ya karfafa a zuciya daga nan kuma sai zaman to ya zama to aikin da mutum yake aiwatarwa misali da za a ce ga mutum da shi baya baya sabo sai a ce amma ga wani abu na misali sai taba tana birga sa shi amma shi baya sha sai ya zama to wannan birgawar take masa sai ta dinga wasu wasi to su masu shan cikin masu shan tabar wani lazza wani dadi suke samu a cikin shan tabar daga wannan tunanin kuma sai zaman to shi ma yana in ya fara azawa yana kwashewa sai jira da bukata zuwa gami ya dandani wannan dadin da ake ji a cikin in ma akwai daga nan kuma sai ga sai ga ya zama to azima wani abu ne da yake a ransa wanda ya kudurta wanda yake bukata daga nan kuma sai abu ya zama to kawai ya aiwatar da shi kaga abun ya bi mataki ne mataki Allah ya rufa mana asiri malaka cewa summa tasiru sifatan lazima sai kuma abin ya zamanto sifa ce da take amfare wa mutum gaba daya daga dan sha guda ya dan zuka daya ya ji kanshi ya dauki caji misali da su suke fada to sai zamanto ya zamanto sifa lazima gare sa a koda yaushe in ya shiga damuwa sai ga ba abin da ke tafi masa da damuwar nan sai wannan abun ko baya ba cikin dam sai ji kawai yana buƙatar ya sha saboda holewa kaga ta zamanto sifa lazima ga gare sa abinda ya zama to dabi'a tabbatacce a gare sa wai hay'atan sabita kuma wani yanayi tabbatacce a kai ana zaune kawai ga dan sigari ba wani ba wata damuwa kai ga dan kunna misali sabita tarasikha abu ne wanda yake rubutacce kamar an zana sa a kai kamar wata ibada ce yake yi wanda yake wajibi ya aiwatar kuma haka yake yake aiwatarwa to ba ce wahina ita daga lokacin da haka ta faru wa dan annabi adam ya ta'azzaru al-khuruj minha minhuma kama ya ta'azzaru alaihi al-khuruj min sifatihi al-qa'ima to fita cikin wannan abun na saban Allah da ya shiga akai yana da wuyar fita a ciki ko kuma shiga ya ta'azzar ya abun yana ta'azzaruwa yana wahala kaga ya fita a ciki sai wani ikon Allah subhanahu wataala kamar da kasan fita daga cikin wa'ancan sifofin in mutum ya zan nagartacce mutum mai karanci mai kyauta mai kaza mai kaza to yana da wuyar mutum ya canza to haka shi ma in ya zama to ya rabiyantu da wannan sifar ta zama to sifa gare sa sai zama to abu ne mai wuya a kai yanzu ba ga misalin mutumin da ya zama to mai kyauta wanda yake da karanci Allah ma ya jarrabe sa ya zama to ya samu kare tattalin arziki amma yana jin kunyar da yauni a zo a tambaye sa bai bayar ba wallahi ko wanda sai ya bayar karibi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yafi kowa kyauta cikin halittu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo a tambaye sa bai taba cewa bai da ba ba taba zuwa da bukata wajen annabi a ce ga abinda ake da bukata ce babu ba ko bai da sai ce wani zai kai masa ko kuma wani ranto mi kaza ne mu wani baya masa bukata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bashi yake ci dan dai ya biya wa wanda ya ka bukatarsa wajen sa bukata haka sifa ce ta zamto lazima sabita rasikha gunwa kuma aiki sallallahu alaihi wasallam to duk wanda dabi'a take daga take zo mutum da ya saba wanka idan mutum ya zan yake sifa ta ta yin istilta a haka to yana da wuyar ko ko ko aikin laga ke daga shirin nashi daban ne kun fahimta saboda sifa ce rasikha sabita ta tare da shi to haka duk wanda yake saban Allah ya bi matakin har abin ya zama to sifa gare sa to fita akan wannan sifar yana da wuya sai wani gyaran Allah ko kun bayyana Allah ya rufa mana asiri mala ce wal maqsud abinda nake nufi anan annahu kullama shtaddat mulasbasatuhu lidhunubi cewa duk lokacin da ya ya tsananta cudan ya sara zunubi ta tsanaita ya tsanaita alaka da zunubai ya ce mulabas mulabasa shine cudan cuduwa yake dinga cuduwa da zunubai akhrajat min qalbihi al-ghayrata ala nafsihi to zunubin yake fitar masa da kishi a zuciyar sai zamanto baya kishi idan mutum ya zamanto tantirin mai sabon Allah subhanahu wataala to sai zamanto karan kansa ma baya kishin kansa ko kun fahimta yanzu duk wanda kaga yana jin tsoron ayi fifilekin sa yana yin wani abu a Facebook ko a TikTok ko kuma a Instagram to akwai sauran gira gira a gaira a zuciyarsa akwai kishi a zuciyarsa amma shi faɗan duniya fitsararre wanda zunubi yawa kaka gida to dan an yada baya jin komi a ransa ba ku lura ba yanzu ku dubi duk fitsararrun TikTok da Facebook ba sa jin komi dan an fitar da tsirecin su ba sa da na sani akai saboda daman zunubin ya riga ya zai musu kaka gida yo mata take take take rungumar maza in an hadu take kwana ba gidansu ba ta kwanda wasu mazan tana zina kai wanda ta yi zina saboda Allah dan an an yada ta a TikTok miya miya da murta ba ta damuwa to cuduwa da saban Allah yana sanya kishi ya fita a zuciyar dan annabi Adam mun fahimta ya zama to baya ma kishin kansa wa ahlihi kuma baya kishin iyalinsa baya kishin iyalinsa sai zama to mutum baya kishin iyalinsa akwai mutane da ba sa kishin iyalinsu har ma zai a gabansa wani wani kato zai baiwa matarsa hannu ya sawa da ita baya jin komai sai na ganin a'a kawai ai ba wani abu ne waye wace wai kawai a sai son da da da me yake da suna da kamara da kuma abun nan akwai collect son da collect ai collect ne ai dan iska kawai collect ne kan kato rike muka hannu ma zaka ce collect ne sabon Allah ne da yake shi ma ya fitar masa da wannan kishin a zuciyar sai zama to baya kishin iyalinsa wa umumin nasu kuma baya kishin dukkanin al'umma baki daya sai zaman to baya kishin kowa bai kishin kansa ba balantana ya kishin garin su balantana ya kishin addinin sa balantana kansa balantana iyalin sa ko ayyan sa a akwai wanda fa shi da kai ne zai so madiyan sa yan kanan tufafi na tsireci yana ganin ai wai shine zamani ko kuma ta shi da kai ba zai je shago ya saya madiyatai yar mata budurwa ta fito tsirara shi gani yake kawai ta dirga ta wayewa ne kaga wannan ya tabbatar da cewa baya da kishi a zuciyarsa haka ne jama'a duk mutum mai kishi ba zai yarda ba ya so ya ga diyarsa a cikin wannan yanayin da kuma halin Allah ya gafarta mu da malik ya cewa wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan haqiqan ita kishi yana raunana a cikin zuciya kwarai da gaske hatta la yastaqbiha ba'da zalika al qabiha har a waye gari mutum bai taba munanar da abin mummuna ba ya doki abin mummuna a wulala ne shi gushi babu abu lala har a waye gari idan kishi ya yi rauni a zuciyar mutum to abu mara kyawo ma baya ganin mara kyau ne sai ga abin da misali alasabir misal sai diyarsa ta yi zina sai ganin ka ai ba wani abu ne kawai dai wani lokaci ne kawai abu ne wani abu ne ba wani abu ne mummuna abu ne sabon Allah ne zinaci aka yi amma sai na ganin ba sabon Allah sai na ganin kamar ba wani abu ne kawai ai wani abu ne wanda aka dan yi aka dan more kuma in ka roki Allah ma zai gafarta maka a'a ga araba ga araba duka rashin kishi ke sa wannan abu a zuciya malai ke cewa la min nafsihi wa la min ghairihi bai ganin mummunan abu a kansa shi ba abun kunya bane a nuna sa a ce shine yake kaza dan yabe yanzu fa ka lura da kyawu duk mutumin da saban Allah zai masa dabi'a wallahi in an shekara ana yi da shi an ce yayi kaza yayi kaza to bai damuwa yanzu fa akwai wanda fatsalinin ya kai tantirin sakare kanansa ya turo masa ‘yarsa a gidansa ta yi karatun boko mata ciki. Kuma da kanansa uwarsa ɗai ubansu ɗai da shi ya turo ɗiyarsa gidansa don ta kuma babban mutum ne wa? Makami gare shi a siyasa a gwamnatacce. Bai ma bari gayi unguwa suka yi suka abin nan ba shi da kai ne, kuma bai jin komi a ransa, an kafa ɗan ma ba wani abu ne. Bayar wannan ne kan labar rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna Allah ya rufa mana asiri mun bace gadiyar ko malce wala min ghairihi kuma haka ma baya ganin mummunan abu daga wani sa baya ganin mummunan abu daga wani sa wa idza wasala ila hadha al idan kuma rishin kishi yake a wannan mataki faqad dakhala fi babil halaki to ba shakka mutun ya shiga kofar halaka sai a sa mutun kidin muhammada ai kaga da an sa mutun kidin muhammada ayimi an kare da shi kawai sai a sa masa kiɗin mahammada a san wani wani portal da ya yi na ya ɗauki albashinsa sai ta bar gidan giya a san lokacin Allah ya jarrabe shi yanzu ne aka fara samun ahlus sunna ciki ba wallahi yanzu akwai wanda sunan su tafi taka da gaske suke bil haqqi suke yi amma da mafi yayi wa aktsaruhumul fasiquna eh aka aka bashi albarar da da aka yi sanar kawai daga nan sai gidan giya kawai ya zo sai ta ba kasa mashayi ne bakin sagare baki ne ya zo kawai duk ya sassaye ko da aka jima ya lalaba salarki ne wa rana guda ya canje shi sai ya kira mai kiɗa ce sami kiɗin na mutu na lalace na ga aka ne to wannan shi ne ya shiga babin halaka da mutum kishi ya kai wannan mata rashin kishi ya kai wannan matakin to mutum ya kai a babi na halaka a rayuwa Allah ya rufa mu asiri malace wa kafirun min ha'ula'i yawa daga cikin mafiya yawan waɗannan mutanen la yaqtasiru ala aqdami istiqbahi ba sa takaituwa akan rishin ganin munin laifi ba sa mustaqaita ba akan ganin munin laifi yanzu fa akwai wanda yake ganin kawai shan giya ba kamar wani ba wani abu ne ba sabon Allah bane shi bai rage sabon Allah ba kawai dan dai kai abota da mace kun tabi tuna kurun tuna ba sabon Allah bane wajen shi kawai dan dai ka tafi tafiya bukata kan kama ka kadai zina ba wani abu bane shina ganin ko ai duka wannan ba wani abu bane kage ta kai inda rashin kishi ya fita a zuciyarsa ko to ba ce bal yuhidi bal yuhassinu al fawahisha mala ce babban munin ma abin da yake alfasha suke ganin abin kirki ne duk da baya ganin munin laifi to kuma sai a waye gari abu wanda yake alfasha sai yana ganin abu ne mai kyawu sai ganin kawai ai ba wani abu ma ba wata rayuwa mai daɗi kamar rayuwar ta zina yanzu ka fa ka san akwai wanda ba wani abu da yake birga sa a duniya kamar zina kawai gani yake rayuwa ce mai daɗi kuma wani tsabar ya lalace da matar aure ma yake yi wallahi lazu da matar aure tana gidanta zai iya mata komi ya saya mata komi ya bata ko dala na take bukata bukatar da ya zina da ita kaga wannan ya kai inda munin abun har ta kai inda shi baya ganin munin sabon sai yana ganin awa ne kawai mai kai yana ganin ai da su ma yafi dadin wani kuma ba abin da ke riga shi sata shi kawai sata kawai yana ganin sata ai ba laifi bane saboda kawai ana cikin wani yanayi ne damuwa ce rishi ne ya sanya shi bai da shi yasa ya sata kuma ba wani aiki da yake yi ba wani aiki da da yake yi malike cewa wa zulm kuma yana yana ganin zalunci wani abin barai ne li ghairihi da wani sa wai zayyinuhu lahu kuma yana kawata zaluncin da kuma sabon Allah sai yana yana ba wasu shawara akan yi wai da u ile kuma yana kira zuwa ga zuwa saba ma Allah kuma ai zalunci yanzu wanda ya bada kwangila ta miliyar daya misali sai ya ce to karuta miliyar 1 da jika 500 kuma sai aka baka aka baka miliyan 1 ba ba miliyan 200 ai ka san dai yan ina kira zuwa gabi zuwa ga zalunci iya yanzu abun da ake ta yi kenan yanzu zalunci kar mutane su dake zalunci ba wani ba akwai ko wanda so yake fa yayi laifi a ce musu an bar shi da Allah shi yayi kwara a ce an bar shi da Allah wallahi shi dai kawai a bar shi da Allah yake so in dai Allah na to a bar shi da shi kawai ya kare hukun baita kaga wannan an kai wani matuka ta babin alaka da sabon Allah ya sanya mutum ma baya kishe kansa cikin alaka wa yahussuhu alayhi kuma yana kwadaitar da mutane akai hadda roman abu ma ake badawa hadda roman abu kasa wani kuma su kuma ta'addanci su da rashin kuma sai ta akan zawari eh sai a hada mata zaman aure kuma sai ta fito sai ta kuma karuwar su eh ba ku bayyana ba ba ku ganin tana faruwa ma sai a hada mata zaman aure zaman gidan miji sai duka da nawa yake baki jika ce yake baki da wuri to mu zo duk alƙi bukata an doki ta kai fa yanzu wasu wasu daga cikin al'umma nan garin sai mutun ya kama vila sosanken sosanken mil farmuwa ko kuma sosanti mil farmuwa ba ko ka tarbe mil ba abin da ake sai badala sai a doko kawai zaura a kasu cikin gidan a aje kai kai ka tsammanin mata aure ce kuma akwai mutane dama an halakar da su ta wannan hanyar wani su kuma zawarin ta'addanci su ta'addanci su daman daman gashi na Allah ta fafa ta ka rage aihuwa ga ga finil ga allura ga tiyo sai ta ji a jibga mata sai a ji a taba dalib Allah ya rufa mana asiri malace wa yas'alahu fi tahsili kuma yayi kokari yana iya kokarin sa wajen ya ga wannan abun ya samu na saban Allah da zalunci wali hadha khalqillahi da wannan ne zamanto da yusi shi mafi munin halittar Allah a doron ƙasa kusan da yusi ko wanda baya kishin ya gana sabon Allah wa kansa ko kuma iyalinsa da yusi shi ne mafi munin akhbas mafi munin halitta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya kishin kansa da iyalinsa malam ba ko wanda shi saula tsabar sakirci ba matarsa zai bada wani ya je ya lalace da ta samu kuntuka masa matarsa akwai wanda fa diyarsa diyarsa fa za ta je ta je ta yi zina don ta kama su kuɗi diyarsa ta cikinsa ba malam akwai matan da akwai uwayen da za ka ga wai sai ya tashi bai da koyi zai zai tambaye shi ta bashi jika biyar nan kuma garin ya tambaye shi ta sai jika biyar sai ta ce babu banda sai ce na saurayin kiwa ne kai kira shi mana kai ka san wannan ya kai ƙarshen da yufi irin wannan wallahi ya kamata a dinga wasu bulalai to irin wa'annan su ne mafi munin halitta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wal jannatu haramun alaihi irin wa'annan mutanen aljanna haramun ce a kansu ba su ba shiga aljanna har abada ko kun bayyana domin a kofa aljanna an rubuta da Allah ya haranta aljanna akan da yufai to to tambaya wani ne yake cewa da yusai wanda shine wanda ya ya ga sabon Allah a gidansa baya bari baya baya magana a gidansa ana sabon Allah baya iya hanawa shi ne da Yusuf ko shin zai shiga a cikin babin da Yusuf mutum ya bar matarsa kusa yanzu musamman garin nan malam ana abubuwa da dama wallahi shi yasa kullun nasiha ta wa ɗan uwa matasa wallahi al'azim in za ku yi aure ku tsaya ku darje ku yi istikhara kakka ya giyar soyayya ta jaka zuwa ga aure ina ga rantsa maka da Allah in har giyar soyayya ta jaka ko karshen al'amari zaka da dama a rayuwa da dama da kuma ba ta da amfani a rayuwa ka tsaya ka jirge ka dage wajen istikhara Allah ya baka masagari kuma ka dibo gidan mutunci da gidan nagarta duk abin da take da shi malam in tarsa iyaye malam rabu da ita eh duk abin take da shi in tarsa iyaye rabu da ita kuma duk abin da ba ta da inda tana da iyaye inda ga addini malam kawai doka ko kun fahimta akwai fa iyayen da saboda suna son zaman lafiya wallahi irin ana tafakku da halin yaro gidan suna shiga suka gidan akwai ta yadda damuwa sai ka ga uban ya turo shinkafa da maka a dai zauna lafiya ai ko malam ba ba masoyinka a duniya kamar wanda ya rike maka diya wallahi duk duniya baka da masoyi da ya kamata kai maraba da shi ka rike shi hannu bibbiyu in ma ana rikewa shidda shidda ka rike shi shidda shidda ka wanda ya rike maka diya musamman irin wannan zamani muke cike da fitina kuma wallahi mutane za ku dinga addu'a wallahi ku dinga karanta kursiyu da da ikhlas da yanzu ƴan mata yanzu boka suke shigawa kana dan wankanka kana kare hularka kana dan saka kana dan shokokinka na race da Allah in wata sa maka idanu to kata yake nan kuma ka ta wahala wallahi ɗan mata yanzu boka suke shiga auren ya gagara malam kaga su ga sunan ba ku gani auren ya gagara ga sunan sun yawa kamar bakan leda babu auren kuma masu soyayya soyayya ta ƙarya ce da in ka aka ce ka fito ai magana aure kaga kowa ya noke wannan kuma ba dama dama shi ya shiga soyayya ce ba ko dala shi yasa kakka ga daga shiga soyayya ba ka da dala daga cikin matakan yin soyayya ka nemi kuɗi ana cewa ka fito kai magana aure kika so zaman ka lafiya saboda abin da ka shuka shi za a shuka baka a gidanka wallahi Allah kuwa yadda kai wa dan wata yan wani haka za a wata yarka wannan kai to kuma yanzu abun yana ta ƙara takulewa to ina da kuma ƴaƴanmu na wasu zuwa nan gaba sai da abin da Allah yi sai da abin da Allah yi daga in ka tashi aure ka san ina zaka aura to yanzu duniyar ta lalace yanzu mafi yawan mata wai ga yariya haihuwa daya shakala karamin shakala fa yariya karama da fane tana ta gida gida tana talla ba ku lura ba ba ne gida gida tana talla to wannan za a kira cikin babin da yustaka cewa cewa miji ta da yusu ita wannan matar za a kira miji ta da yusi akwai wadda ba malam wa moto gare ta tana yawo ita ba da kai da ga dan tana da gudu aka take sai zama da kaya sama mashin miji ta da yusi ne yanzu a wannan babin in har shi ya kasa ciyar da ita kula da ita don ta je ta nema babu babu illa ko kuma ya zama to a'a yana kula da ita amma tana da iyayen da babu mai kula da su sai ita kuma shi bai iya kula da iyayen da to babu lahita ta yi aikin za ta samu ta kula da amma kuma in duk an kula da su ba zama cikin gida shi da mafi alkhairi wa ala wallahu ta'ala alam zaka da yusi shi aljanna haramun ce a kansa ba shi ba shiga aljanna wa kadhalika muhallilu zulm haka ma wanda ya halatta yin zalunci duk wanda ya bada oke da ai zalunci to shi ma ba shi ba shiga aljanna wal baghi da ketar iyaka li ghairihi wa waninsa wa muzayyinuhu lahu da wanda ke kawata zalunci wa waninsa fanzur ma ce ka duba mallabi hamalat alaihi qillatul ghairati irin abin da rashin kishi ya jawo mutane ka tsaya ka lura da kyau irin abin da rashin kishi ke jawo mutane yanzu amai da zalunci ba komi ba yanzu ba ta kai zalunci har a ɗakin asibiti ake yi har a asibiti zalunci ake a rubuta maka magani likita fa zai rubuta maka magani likita ya rubuta ma shi da ya fi ya kamata ya fi kowa tausayi a cikin al'umma ya rubuta maka magani sai ka tafi kuma a tsami maganin kuma a farka babu komi kawai rubuta maka maganin da yake da shi eh a sai da maka ko a ƙara ana da buƙatar da uku sai a sa maka da hudu in ka kawo da hudu sai a doki da guda wani zo kuma sai a sayar masa mutane ba sa jin tsoron Allah bayan su zalunci kirikiri ake zalunci bayan su zalunci kirikiri kaga dai irin yadda aka addabi al'umma cikin garin gaizu da kame kamen mutuna adalci ne ko zalunci da Allah zalunci yau ake mutum da tawa ta saman moto ka tare shi kai saboda Allah kai ba to sai kai yanzu shi wanda ke tare da uban shi aka tare zai ji dadi dan Allah ba zai ji dadi ba a shi an za ya bu a dinga yi abu a ilmance a hankalce eh awa kowa lamu ne kenan da wata biyar duk wanda bai takardu moto za a yi kamu shi kenan son kanyi a wajen Allah ba wasu an kunyi ku ba mutane da ama wani ba duk duniya ba abin da ya mallaka sai mashin kin nawa nau'i na zalunci kuma abin da ka gane cewa ba Allah ake wa ba ana ta da ka ba da yan jika jika bi an kale ka ta shiga wajen aljuhu aljuhun gwamnati ko aljuhunsa aljuhunsa wannan zalunci ne da ka duka rashin kishi ne ja mutane zuwa ga wannan abin da akwai akwai kasashen da wallahi al'adun duka hauka ka ba ka ba da cin hanci da rashawa kawai doka da oda kawai yi mi doka ka huta kawai za ka ba police cin hanci ce bai bukata ce ka cuta takarda kaza shikenan an kare a mutu wurin to da haka muke yi da haka ake yi wallahi da kowa ya gyara police in an baka ce baka da bukata je su ruwa asiri suke shikenan kare to kai da kai da ka ba da jika biyu no za ka ciro ka ciro asiri suke ka jika biyar ka ciro ka ciro asiri ko ta sati ce ko ka wuce wuri an wuce wuri Allah ya samu wani lafiya mala cewa hada ya dulluka ala annal asl ad-din annal asl ad-din al-ghayratu wannan yana nuna maka cewa tushen addini shine yin kishi wa man la ghayrata lahu la jida lahu duk wanda baya da kishi babu addini ta da shi eh kai mutun yana da kishi to akwai addini ta da shi na mutun bai kishi to la mun ba addini bai dame shi ba fal ghayratu tahmil qalba ai shi zaka ga malamai suka ta fada da cewa lokacin da aka so a ai bonin na mata kusan bonin ko makarancin ne na kwana na mata a kasan nan ai wannan sagarci ne wannan rashin tunani rashin addini shi ke kawo na tunani kai ta ya za ka yayi ka yayi ɗan mata tsala tsala ka kai ka kai su cikin ɗaki ka ce su sau da Allah yanzu abinda ake a abin nan a cikin state state bai zama tuda da shi gare su ba tsakani da Allah yanzu abinda ake a state state bai zama wa'azi gare su ba sai kuma a komo a yi ma mai arabotic a ce su ‘yan mata su dinga kwana daga cikin sharrin bode bayan shi ke haddasa madigo misa ga najeriya ta jarrabu da musiba ta madigo bodin ne mace mace suna cikin abin nan a ba ku abinci ku ci ku koshi kun ba kya ganin namiji ko ɗaya kuma dai ita shawon nan dai duk imanin ka baka hana makanka ta motsa ba ka bane ba wata aya da ake karanta ta kwanta Allah ya rufa mana to wannan duka tunani na rashin me rashin addini sa idan mutum bai da addini ko wallahi alazim wani lokaci biri ya bisa hankali sai gwara biri da shi ka san ne ko gwara biri da shi wallahi in mutum bai da addini gwara biri da shi ma yake cewa fal ghayratu tahmil qalba kishi yana kare zuciya fatahmi lahu aljawariha sai kuma ya kare masa gangar jiki fatadfa'u su'a sai kuma ta dinga tunkuɗe mummunan abu wal fawahish da kuma alfasha idan mutum yana kishi ma'ana to zuciyarsa za ta zama to karfafa kishin zai kare masa zuciya ya protege kin zuciyar ta yadda baya yarda da wani cuwa-cuwa da abin da bai dace ba kuma ka san duk abin da mutum za shi da gangar jikinsa idan zuciya ba ta yarda ba zai iya yi sa ba duk abin da mutum zai yi a rayuwa da gangar jiki in dai zuciyarka ba ta yarda da shi ba to ba za ka yi aiwatar da shi ba to idan zuciyar kuma ta idan kishi ya kare zuciya sai ya bai wa gangar jiki kariya ba zai yi wani abu na sabon Allah ba idan kuma gangan jikin ya karu to ko sai ya zama to baya shawar sabon Allah sai dinga tukkuɗe sa da kuma alfasha amma mal cewa adamul ghairati rishin kishi kuma tumitul qalbi yana sa mutum ta mutu sai ga mutum da matacciyar matacciyar zuciya sai mutum ya zo gida ne iske ba za ta tare da ƙatu suna zaune tana tare da mariyar tana zaune ana hira shi bai damu ba to sai da su gaida abin ne ta ya kamata su kama tantan ɗauka masa shi ba duka rishin kishi ne malai ke cewa fata mutu na buljawari sai da mutu gawabi sun mutu fala ya buka inda hajjaf ulbatta a nan kun ba ta yi tuku da komi a rayuwa duk abin da ya zo zai iya aiwatarwa idan mutu sai ya zama to damar zuciyar ta mutu suna ganin kayan mutane a je ya to masallaci sallah bai zowa in ya zama to bai da kishi yana fita sai ga takalmin da ya fi nasa sai ya san da me ya gaba har shi kisi da yake sa wallan zuciya ce ta mutu ya ga mashin kin mutane ko sai dake tafiyar sa ya ga kayan mutane sai abun nan wannan fa kawai ma qur'ani fa zai zo a musallaci qur'ani fa a musallaci zai dake je siyar qur'ani a musallaci ka san me ma zuciya ce ta lalace ta sa yake to inna fil qalbi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya alqalb malik ya cewa wa maslul ghairati fil qalbi misalin kishi a cikin zuciya maslul quwwati misalin kwatankwacin abin nan ne alquwa karfi kamar karfi ne allati tadfa'u almarada wanda take take take take gogormaya take tun rashin lafiya idan mutum jikinsa ƙwararrafa ne yanzu misali a ce mutum guda biyu ne wannan tun tasowarsa ya wahala ya yi biyan mota ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an buga wannan an yi tare da gudu an yi kaza wannan shi kuma tun tasowarsa daga bibiron sai madara tubai da don Allah idan rashin lafiya tsakanin waɗannan guda biyu ne zai kwantar da su kafin wancan ya kwanta wanda ya yi ɗan tala da gudun nan kafin ya kwanta to wannan yana jin ya tashi ran guda goma saboda jikin babu mai babu ƙarfi ai shi yasa daga cikin abun da su tura suka wahala a rayuwa lokacin da aka yi corona rishin jikin su ba sa motsi da aka zubo corona a duniya mu ana dibin za a ƙare da mu tsasar Allah ya kai baki ka su kullun tun kana tun kana karami cikin gwagwarmaya aiki inda ka haɗu nan ka tashi nan aka muka gulje nan yanzu ba wanda bai da gulje a jikinsa babu inda dan babu shi ka haɗu can ka tashi nan ka koyi motocin ka faɗo ya buge ka nan an yi kaza an yi kaza kun yi kwaɓin laka kun yi kaza kun yi jina daji kun yi kaza abubuwa da dama kakin ka kwanta abin da zai kwantar da kai ba ƙarami abu bane shi kuma tasowa ta kai ba komi daga daga shawa musa sai kiyan karne kawai shafa musa da kiyan karne sai shan madara cin kaji kawai aka zo suka ta wahala ka gana ta mutuwa su yi tsammanin mu za mu mutu sai Allah ya sanya cikinmu da ƙwari to misalin kishi a zuciya ma in jama'a ce kamar misalin karfi ne da yake tunkuɗa rashin lafiya wato qawumi kuma yake gugar maya da shi fa idza zahabatil quwwat idan karfi ya tafi wajada da'a almahilla qabilan sai kuma rashin lafiyan ya samu hurin zama walam yajid dafi amma zai samu abin da zai tunkuɗe shi ba fatamakkana sai ya samu wurin sukuni da zaunawa fakana alhalaku sai zaman to ciki ya halaka wa misluha mace misalinsa mislu sayasil jamusi misalin wani ƙwaro ne zaka shira da kamar tunkiya ke yana da ƙohoni mai dade na neman su shi da Hausa ban samu ba zaka shi kamar rago katar ne haka yana da shi bai kai bai kai bai kai dila ba kabiri amma ya ya daddara rago ƙohoninsa sun mirke rago ne na daji ne rago ne na daji yana da birɗaɗɗen kafo شيطان سيصيب الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده ita ba ta barin duk wata dabba da tazo za ta iya tunkude ta kuma da tunkude ta daga ayanta sai za ta kassarat idan kuma kafan nata ya kare fa mi afiha aduhu to sai makiyinta ya samu damar kai mata farmaki saboda ba ta da abun za ta kare kanta da shi kun gane karatun aiko to wannan shine bayani akan cewa daga cikin mummunan tasirin sabon Allah yana haddasa yana jayo yana jayo mi yana jayo tafiyar kishi a zuciya to malaci wa min uqubatiha tano kenan Abu Sufyan tana wa minha wa min uqubatiha na 20 da nawa da shida ko da bakwai zahabul haya'i tafiyar da kunya ko san kunya ai ko me yake ce ma kunya Bire ce ba da kumya. Abdullahi mai kumya. Za, me ma da kunya jama'a? Kunya wata ɗabi'a ce a jikin a zuciyar ɗan annabi Adam da take take take take gwagwarmaya da duk wani abu da mutum zashi wanda za a nuna shi. Hukumar da to daga cikin mummunan tasirin sabon Allah tana tafiyar da kunya a zuciya sai ya zama mutum bai kunya yanzu misali idan mutum yana idan yaro yana kunya yana kunyar babansa ko wani yayansa ko wani haka da wanda yake kunya sai a ce misali la qaddara Allah Allah ya kare tsarewa ya kiyaye yana zaune yana zaune misali kaddara a ce kai ne kake da dalibai sai cikin ɗalibinka wani sai ya zo ya zama fada ana shan ana shan argila ko da bai sha in ka biyo zai koye dan da kaga ka gan saga ne wannan shi nake cewa kunya mun bayyana to saban Allah yana jayo tafiyar kunya a zuciya cewa ya zari mutum biyo kuma ta muwa kunya uban kowa to ga ji mutum yana faɗin irin wannan maganar to ya kai kamar ya kai kafurul a wajen saban Allah shi babban mutum ne wajen sabon Allah sai a masa addu'a Allah ya gafarta masa malace zahabul haya'i tafiyar da kunya allazi huwa maddatu hayatil qalbi wanda shine gimshikin rayuwar zuciya ita gim ita ita kunya shine gimshikin rayuwar zuciya wa huwa aslu kulli khair kuma shine tushen duk wani alkhairi duk wani alkhairi da za a yi a duniya tushen sa menene kunya ne وذهابه ذهاب الخير أجمعه kuma tafiyar kunya a zuciyar mutum tafiyar dukkanin alkhairi ne baki daya a rayuwarsa wa fi sahih ya zo a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim anhu sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-haya'u khairun kulluhu al-haya'u khairun kulluhu ita kunya dukkanin ta gaba da alkhairi ne kunya gaba ɗayan ta alkhairi ne ana son mutum ya zamanto da kunya ko kun fahimta shi yasa daga cikin abin da ya kamata cikin sifar da zaka roka ta mace in ka kana son ka aure mata ko to ka samu mace mai kunya ana son mace zamanto me amma kaga wannan fiki fiki ana ce idan da ya ga na sarki bai bai kuma ganin galadi na galadi ba idan da ya ga na sarki to bai kuma ganin na galadi ba to in zaka aura ka samu mace me mai kunya kusan kunya shine ado wa iyamaci kamar kamar kasan kasan kasan kasan hijabi yana ruwa mata da ita ma asiri kuma da hijabi yana rufa mata da dama asiri wata mace fa da za ta fice za ta hida hijabi ka ganta babu hijabi na rantsa da Allah ko adala aka ba aka ba ka ba za ka doke ta ba ke daga san an tsoma kaza cikin ruwan zai ka take hijabin ne ruwa mata asiri to haka kunya take a jikin diyamaci malike cewa to alhaya'u khairun kulluhu ita kunya dukkan ta gabari alkhairi ne wa qala kuma annabin Allah cewa inna mimma adraka nasu na daga cikin abun da ya riski mutane min kalamin nubuwatil ula daga maganganun annabawan fari abin da yazo muna idza lam tastahi ila idza lam tastahi fasna ma shi'ita in har baka kunya to ka aiwatar duk abin da kake bukata idan mutum bai kunya to ya aiwatar duk abin da abin da yake so malace wa fihi tafsirai tafsirani game da wannan hadisi akwai tafsiri fassara guda biyu da ba suke masa to mu yi mu ida sai mu ida karshen sai mu ida mu zo karshen karshen nukutar sai mu tsaya akai ko duk da cewa lokaci yana yana hararen mu ahduhuma fassara ta farin annahu ala tahdid wal wa'id ana jan alta tahdid ana ana mutun hannunka mai sanda ana masa kashedi shage to tahdid kashedi at-tahdid mai tahdid kashedi kusan kashedi ko to ana mutun kashedi ne wal wa'id kuma alkawli na azaba wal ma'ana ma'anarsa man lam yastahi duk wanda baya kumiya fa innahu yasna'u ma sha'a min al-qaba'it wa zai aiwatar da abin da yake so daga mummuna duk wanda bai kumiya zaka shi yana aikata abin da yake so na mummunan ayyuka idil hamilu ala tarki hal haya abin da ke jayo mutun ya bar saban Allah shi yami kunya amma duk duniya ba wanda baya bai iskanci ba duk duniya ko akwai shi shi bai iskanci da rashin kunya babu inda ake zuwa doko karatu shawa ku sha da makaranta babu wani darasi kowa ya iya mi yake ja mutane bari kunya ce ke ja wannan abu hukumanta amma cin mutunci da zagin mutane da gayin maganganu da asha da batsa kowa ya iya abin da ke ja mutun ya bari shine kunya in babu kunya kuma sai a ja aiwata fa idza lam yakun hunaka haya'un malace idan babu kunya a can yadra'uhu 'anil qaba'i sai kuma ya fisgeta zuwa ga aiwatar da mummunan ayyuka fa innahu yuwaqi'uha sai dinga aikata ta wa hadha tafsiru abi ubaida wannan shine fassara abu ubaida wasani ma'ana ta biyu anna al-fi'la cewa lalle aiki idan lam tastahi minhu min Allah faf'alu idan har baka jin kumyar Allah a cikin sa to ka aiwatar da shi in baka jin kumyar Allah ga kana yin abu kaza to je ka aiwatar wa innamal ladhi yanbaghi tarkuhu abinda ya kamata mutun ya bari na zinubi ko na abu a rayuwa ma yustaha minhu min Allah abinda ake jin kumyar Allah a kansa duk abinda kake jin kumyar Allah yaka kana yin sa to abun ne kamata ka bari aiwatarwa inji mala wa hadha tafsir al-imam Ahmad wannan shine fasara al-imam Ahmad fi riwayat ibn Hani arwayar al-imam ibn ibn Hani fasara guda biyu ce fasara ta farin idan mutum baya jin kumiya to sai aiwatar duk abin da yake so fassara ta bi in mutum baya jin kumiyar Allah ya gansa yana aiwatar da laihi to ba shakka zai aiwatar da abin da yake bukata na da sabon Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala hadha fa'ala al-awwal ma da ce idan muka dauki ma'anar farin ya kunu tahadidan sai zaman to kamar kamar abun nan ne ake yi kashedi ake yi ka qaulihi ta'ala kamar fada Allah ya ce i'malu ma shi'tum ku aiwatar da duk abin da kuke so wannan kashedi Allah yake yi wa ala thani muka dauka kuma amana ta biyu yakunu iznan wa ibaha an ba da dama da kuma izini da kaje kai in dai haka kuna so ka kai kai malace fa in qila idan mai tambaya yace fa hal min sabilin ila hamlat hamlihi al ma'ayin shin cewa za mu dauka hadisi akan ma'ana guda biyu duka biyu qultu sai in ce la wala ba zai yi ba wa ala qawl wa ala qawl man yahtamilu mushtarak ala jami'i ma'anihi لما بين الإباهة والتهديد من المنافات ولكن الاعتبار أحد المعين يوجب اعتبار الآخر مالك cewa mutane suke tunanin cewa za a yi hada ma'ana guda biyu a wuri guda ta ba da halacci da kuma jan kunne a lokaci guda yana korewa ne amma idan muka ɗauki ma'ana guda ɗaya cikin ma'anonin guda biyu to ita ma'ana guda ita za ta jayo mana ma'ana guda idan muka ɗauke shi a cewa idan mutum bai kumiya duk wanda bai kumiya zai aiwatar da abin da yake sanar mummuna to ai daman wanda baya kunyar yin abin mummuna to baya kunya kuma Allah ya ga yana aiwatar da sabon Allah subhanahu wataala mun bace karatun ko malace wal maqsudu abun nihi anna dhunuba tud'ifu al haya'a min al ba'di min al abd cewa zunubi yana raunana zuta kunyar dan annabi adam ko daga dan annabi adam hatta rubu masalaka minhu bil kulliya har a waye gari ya cire masa ya zare masa kunya baki dai daga san idan mutun ka zo gida zaka kwanta kana zare kika ko akwai abin da ke saura babu to har a waye gari kunya take zarewa a cikin mutun baki daya hatta innahu rubbama la yata'assaru bi ilmin bi ilmin nas bi su'i halihi har a waye gari da shi baya tasirantuwa baya jin wani abu da cewa mutane sun san abin da yake aiwatar wannan mummuna aiki wala bittila'ihim alai cewa kuma mutane suna ganin sa bal kaseerun minhum sai dai da yawa daga cikin mutanen ma masu yi yukhbiru an halihi shi da kansa zai dinga bada labari na sabon Allah in kunya ta kai an cire mutum a zuciya sai dai koma shi karan kansa yana bada labarin cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ma ka ji mutum yana bada labarin ai shi shi zinar ya yi zina da mace kaza ba bila adadin wallahi wata ran malam na je faci na yi baci Allah ya sauka da dai kunna su diye min ana min faci na ji wani yaro na wata bira yana ba da labarin shi mace mace kusan mace goma wanda shi ne suna zinar su a duniya shi shi har ta ba su kuma wai alfahari yana alfahari da wannan kusan dalilin saboda an cire kunya a zuciyarsa to duk wanda baya kunya yanzu wata mutum ne zai zo sace kudin ko kudin ku ne zai sace kudin kasa kuma bai kumye kuma ya hito gaban ku yana magana ai duk guda ne eh Allah ya rufa muna asiri to sai mutum ya dinga fitar ba da labarin mummunan halisa wa ma yaf'alu da abin da ke aiwatarwa wal hamilu lahu ala zalika abin da ya ja shi zuwa yin wannan insilahu min al haya'i shine zare sanar kunya wa idha wasala al abdu ila hadhihi al halati idan kuma bawa ya kai a wannan matsayi na a wannan matsayi na rayuwa lam yabqa fi salahihi matma to ba a saran kuma gyaruwarsa ba a tunanin da kuma tsammanin gyaru sai abinda Allah yi malike cewa sai kawo baiti wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayyan wa qala fadaitu man la yuflihu wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi idan shedan yaga fitowar goshinsa hayya wa qala sai ya kira yana cewa fadaitu man la yuflihu na fashi wanda baya baya tsira ba yadda za a yi shi na riga na gama da shi har abada an kare da shi kenan ba ya ce wal haya'u mushtaqqu min al hayati ita kunya an cira to ta ne daga rayuwa wal ghaythu yusamma haya mala ce ruwan sama ana kiran shi da haya a kunya bil qasr ta hanyar a takaita a ce haya a hita al haya'u لأن به حياة الأرض والنبات والدواب سوى دروان سمني قساتك رايوة دكما تريد دبوبي وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة كما أنسونا وكنيا درايو الدنيا دا القيامة فمن لا حياء فيه دون دبايا كميا فهو ميت في الدنيا ba shakka mutacce ne a duniya shaqiyun fil akhirati kuma marashi arziki ne a gobe kiyama wa baina dhunubi wa baina qillati al haya'i wa adami al ghairati talazum min al tarfayn malaci to kuji da kyau tsakanin zunubi da rishin kunya karancin kunya da kuma rishin rishin kishi a zuciya to wace akwai talazum akwai haduwa dangantaka ta wani bangare guda biyu wa kullum minhuma kowanne daga cikin su yastadi al-akhar yana kiran wani idan ya zamanto mutum bai kishi to rishin kunya zai zo idan kuma ba ana rishin kunya kuma akwai mi akwai rishin rishin kishi sannan kuma duk abin da ke kawo wannan shine sabon Allah subhanahu wataala malci ke yake cewa wa yatlubuhu hafifan sai dinga neman dan wasu da gaggawa ma'ana ga rishin kunya ga rishin kishi kuma ga sabon Allah subhanahu wataala wa man lam ومن استح ومن استحى من الله عند معصيته duk wanda yake jin kunyar Allah lokacin da zai sabon Allah istaha Allah bil uqubati Allah zai kuma masa azaba duk wanda yake kunyar Allah in yazo sabon Allah to Allah ma zai ji kunyar sa idan yazo masa azaba yawma yalqahu rada zai hadu da Allah subhanahu wataala wa man lam yastahi min ma'siyatihi duk wanda baya kunyar ya sabon Allah lam yastahi Allah min uqubatihi Allah baya jin kuma ne masa azaba jama'a mun bace karatun ko to kuma ne kamata mu kwana da fatan abu da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da da albarka kurakure kuma Allah shi yahi muna abin da zamu doka a matsayin darasi da zamu rike kowa tafi da shi a gida shi da abu guda biyu saban Allah yana jayo rashin kishi a zuciya har mutum ya kai inda ya shiga cikin kidin ya mutu ya lalace abu na biyu kuma rishin kishi ɗaya rishin kumya ƙarancin kumya a zuciya yana haifar da safan Allah kala-kala kuma yana sanya mutum ya zamanto watan baya kishi a rayuwarsa wata uku ba ce da cikin uku ba ta safan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu da wannan safan ba subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفر ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته